إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد na yi mana barka da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in a yau juma'a muna goma ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina cikin darasinmu na riyadu salihi na limamun nawawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka wanda wannan shine darasinmu na tara cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka wanda darasinmu da ya gabata mun shiga cikin babin da yake bayani game da tuba kuma bayanin wajibcinsa kan dukkanin musulmi cewa wajibi ne mutum ya tuba daga kowane irin laifi da yake aikatawa kafin mutuwa ta riske shi mun ji dalilai da malam ya ambata na alkur'ani wanda suke nuna wajibcin tuba sannan malam ya kawo wasu daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke nuna cewa hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yawaita tuba da kuma istighfari wanda wannan ya nuna cewa tuba da istighfari na daga cikin manya-manyan ibadoji da Allah tabaraka wa ta'ala yake so shi ya sama kamar yadda zai zo a cikin hadisi cewa Allah madaukakin sarki yana yin farin ciki idan bawansa ya tuba saboda yadda Allah yake son wannan ibada ta tuba da komawa zuwa gare shi daga da abin da aka ce Allah madaukakin sarki zai yi farin ciki game da shi to ya nuna yadda Allah yake son abu inda farin ciki ana yin sa ne da abin da ake so ba a yin farin ciki da abin da ake kyamata in ka ga an yi farin ciki to babu shakka an samu wani abu wanda ake so shi yasa wannan ya nuna yadda Allah yake son tuba kuma ya nuna jin kai da tausayi da rahama da Allah tabaraka wa ta'ala ya ci ga bayinsa yasa ya shar'anta musu tuba banda haka kamar yadda muka sani cewa idan aka samu sabani tsakanin wato bawa da bawa wani lokaci al'amari ya lalace sabani guda ɗaya sai ga ya lalata rayuwa baki ɗayanta an samu rabuwa da nisantar juna tsakanin bawa da bawa kaga ina ga tsakanin bawa da mahaliccinsa shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci bawa kuma shi ne yake gudanar da rayuwarsa shi ne yake azurta shi bawa baya cin karan gashin kansa a cikin komai da abin da Allah ya juya wa bawa baya a cikin sa to ba zai cin masa ba Allah shi ne yake yi wa bawa komai to amma duk da haka ka duba yadda idan bawa ya saba wa Allah madaukakin sarki duba yadda Allah yake kiran bayansa zuwa tuba cikin tausasawa da jan hankali Allah yake rarrashin su da ambata masa ni'imomin su da yayi gare su wanda ni'ima tana jan hankalin mutum zuwa ga wanda ya ni'imci ni'imta shi shi yasa dai a takaice kamar yadda muka ji tuba ibada ce mai girman gaske kuma wani abu ne da yake a cikin rayuwa baki daya ko da yaushe ana so mutum ya zamanto a cikin tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda hakan shi ke sawa rayuwa ta kyau tunda shi zunubi kamar mutum yana yin nesa da Allah kamar yana gujewa Allah yana janye jiki daga wajen Allah kuma babu shakka alkhairi yana tare da bawa idan ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah sai kaga kofofin alkhairi suna buɗe masa sai ga duk inda alkhairi yake yana tunkararsa da albarka da jin daɗin rayuwa da ganin buɗi da ganin canji da ganin haske a rayuwarka da samun nutsuwa da gamsuwa da kaucewar kunci da takura a cikin rayuwa duka idan mutum ya tuba zai ga wannan a rayuwarsa sabanin wanda yake nisa da Allah kullum kofar alkhairi ƙara kunci take gare shi tana ƙara toshewa tana ƙara abubuwa suna ƙara cakuɗe masa saboda tsakaninsa da Allah babu shi yasa tuba kadai inda bawa zai ɗauki tuba hanya ce mai girman gaske da ake kubuta daga sharrin duniya da sharrin lahira ake kubuta daga dukkanin matsalolin duniya da matsalolin lahira inda mutum zai yi tuba wanda yake ingantacci daga dukkanin laifin da yake aikatawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen kyautata tuba da komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gabata mun karanta wasu daga cikin hadisai a wannan babun da yake bayani game da tuba wanda yau za mu dora insha Allah ta'ala bala yake cewa rahimahullahu ta'ala وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo hadisi daga abu hamza shine anas dan malik yin hidima ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي لله أفرح بتوبة عبدي Allah ya fi tsananin farin ciki game da tuban bawansa, min ahadiku fiye da farin cikin da ɗayanku yake yi, safafa ala ba'iri wanda ya faɗo daga kan raƙuminsa wa kada a ballahu fi arbin falatin alhalin raƙumin nan nasa ya ɓace masa a cikin sahara ya sauka daga kai domin ya huta don ya ci gaba da tafiya to sai raƙumin ya ɓace masa kamar yadda ya zo a wata riwaya cewa sauka shi ma'anar sakafa ala ba'iri to ya sauka daga kai domin ya huta sai zamanto wannan rahun sai ya kubuce da ya farka sai neme shi ya rasa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaci hadisin anan hadisin ya zo a takaice fi riwayatin li muslim a ruwayar muslim wacce ta fi wannan cika kuma za mu ji wato kissar har ƙarshenta. Zala yake cewa Allahu a shaddu farhan bi taubati abdihi. Allah madaukakin sarki ya fi tsananin farin ciki game da tuban bawansa, hila ya tubu ilaihi a lokacin da bawa ya tuba ya koma zuwa ga Allah. Wannan tuban na bawa yana sanya Allah ya farin ciki mai tsanani min ahadikum kana ala rahilatihi fiye da farin cikin da ɗayanku yake yi lokacin da ya kasance a kan abin hawansa bi arbin falati a cikin sahara yana cikin sahara can bayan gari da babu gida gaba babu gida baya kuma ya shiga wato tsakiyar sahara tafiyar da ya yi ya bar gari sosai da rata mai nisa aka inda ya tunkara akwai rata da ya rage masa sosai to lokacin da yana buƙatar guzurinsa da abin hawansa da komai nasa don ya ƙarasa tafiya ko ya koma gida sai da in ya rasa abin hawa a daidai wannan gurin to halaka ce kawai saboda ya yi nisa da gari kafin ya koma ba kuma shi da abincin da bai ci kuma sahara ce babu wata bishiya babu wani ɗan itace babu rijiya balle a sha ruwa ita sahara kawai ƙasa ce ya shi ne ga shi ba wani abu da yake tsirowa a kai la iya kawo wani lokaci akan samu bishiyu haka masu ƙarfi inda bishiya ba ta iya tabbata kan sahara saboda yashi ne kuma wani lokaci akan samu bishiya haka da haka wannan mutumin shi ma a cikin irin wannan ƙasa yake cikin sahara yana kan abun hawansa fanfalatat minhu wannan abun hawa nasa sai ya kubuce masa wa alaiha ta'amu kuma a kai abincinsa yake wa sharabuhu da abin shansa fa aisa minha sai ya fidda tsammani daga samunta ya nema ya nema ya rasa har ya cire rai ya fidda tsammani cewa ba fa zai samu wannan raƙumi nasa da ya bata ba ba ta shajaratan sai je wajen wata bishiya wanda da ba karkashin ta ya samu lokacin da ya samu bishiyar sai ya da zango don ya huta shi ne da ya farka sai ya gara kuma nasa ya bata ya gudu sai ya je wannan bishiyar ya ce bari ya koma inda yake mutuwa ta suke sha'ana faffada a fi wiliya sai ya kwanta a inuwarta wa kada ayi samir rahilati ya ɗebe tsammani daga samun wannan abin hawa nasa bainama huwa kadhalika yana nan a kwance fitarwa ya habbaci ya dauke shi ma yana ta bacci in huwa biha qa'imatan inda da ya farka kwatsam sai ga abin hawan nan a tsaye a kansa ya dawo Allah ya dawo masa da shi fa akhadha bi qiqamiha sai ya rike linzamin wannan rakumi nasa kuma qala bi shiddatil farah sai ya faɗa saboda tsananin farin ciki da ya shiga tunda da ya ga halaka kuma gashi yanzu Allah madaukakin sarki ya dawo masa da wannan dukiya tasa Allah ya ni'imtar da shi haka ma mutum yake a cikin rayuwarsa abubuwa da yawa inda mutum yana kula zai ga cewa ire-iren waɗannan isoshi shi ma suna faruwa gare shi tunda kun ga adan ba wani abu ya rasa ba shine sababin rayuwa abinda sai da shi zai ci gaba da rayuwa kuma sai ya bushe sai Allah madaukakin sarki ya dawo masa da shi wanda yana faruwa ga bawa ko ta hanyar rashin lafiya wata cuta ta kama bawa inda za ta ci gaba da zama tare da shi sai ya halaka lokaci kankani wani lokaci mutum yakan rasa hanyarsa ta samun arziki kamar ya rasa aiki ko ya rasa jari da sauransu inda zai zauna dan wani lokaci sai ya halaka amma Allah sai ya zo da canji Allah sai ya zo da waraka shi ma nan duk kamar haka ne haka sababin halaka ya zo gashi nan tabbas amma sai Allah ya fidda shi saboda tsananin farin ciki da wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa sai yake cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yake cewa ya Allah kai ne bawa na ni ne abin bauta kama ni ne mahaliccinka dukkan ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduk yana mai gode wa Allah sai ya kuskure ya faɗa abin da ya gudana a harshensa amma ba haka ya nufata ba a cikin zuciyarsa daga wannan kalmar kalma ce ta kafirci kafircin ma mai tsanani amma da yake ya faɗa ne saboda kuskure sai nuna cewa idan mutum ya kuskure a ko'ina ana iya karɓar hanzarinsa in mutum ya kuskure a wajen magana ko a wajen aiki ko a wajen aƙida wanda yake kafirta mutum to ba a kama shi da wannan kuskura saboda wannan ya faru ne saboda kuskure da ya same shi saboda tsananin farin ciki da ya aikata ba haka ma sauran kurakure da mutum zai yi mutum ya shiga tsananin farin ciki maimakon sai mutum ya saki matarsa tsananin farin ciki ba tare da ya kula ba kamar nan shi ma matarsa ba ta saku ba ko mutum ya yanta bawansa da bai iya yanta shi ba sa tsananin farin ciki ko ya ce ya ba da motarsa saboda tsananin farin ciki wannan hukunci ne wanda yake ba a tabbatar da shi haka ma idan ya shiga tsananin bakin ciki shi ma haka da damuwa da haka wannan kuskuren da ya yi sai Allah bai kama shi da kuskuren da Allah ya ce akhfa min shiddatil farah ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki da ya shiga wannan farin cikin da ka gani da ya sa mutum ya wannan kuskura farin cikin da Allah yake lokacin da bawa ya tuba ya fi farin cikin da wannan bawan ya ana kaga in ka suranta za ga cewa lallai tuba abin so ne ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yakan yi farin ciki mai tsanani idan bawa ya tuba shine in bawa ya bar laifi sai ya koma da'a ga Allah kowane irin laifi idan bawa ya tuba Allah ya kan yi farin ciki mai tsanani sakamakon tuba da bawaye kaga wannan hadisin a cikin sa akwai fa'idoji sosai da ilimi mai tarin yawa da yake cikin sa wanda fa'ida ta farko wacce ta fi kowace muhimmanci shine tabbatarwa da Allah tabaraka wa ta'ala sifarsa ta farin ciki cewa daga cikin sufofi da Allah yake da su inda Allah yana da sufofi daban-daban Allah yana da ilimi sifa ce tasa ta zatinsa Allah yana ji Allah yana gani subhanahu wa ta'ala Allah yana fishi Allah yana so Allah yana ƙi haka ma daga cikin sufofin da ake tabbatarwa da Allah shine Allah yana yin farin ciki farin cikin ma sosai shanan ya sanar da Allah ya tashi da shiddatul farah farin ciki mai tsanani sai dai Allah madaukakin sarki yana da bambanci da bayansa wata sifa da kaji an tabbatarwa da Allah ko da an sifanta bayi da irin wannan sifar to da bambanci tsakanin sifar Allah da sifar bawa kaga shi nan wannan mutumin tsananin farin ciki sai sa ya fita daga cikin yanayi da ya kamata ya kasance a kai wannan farin cikin sai ya kauda shi daga kan shiriya da daidaito da ya kamata ya kasance a kai sai zamanto yanayinsa ya sauya sabbin farin ciki har ya yi motsi ya yi wata magana da ba haka ya kamata ya yi ba saɓanin farin cikin Allah ta baraka wa ta'ala duk farin cikin da Allah zai yi ko fushin da Allah zai yi to baya sanya Allah madaukakin sarki ya fita daga cikin sifar sai ya aikata wani abu da za a zarge shi a kai subhanahu wa ta'ala inna rabbi ala siratin mustaqim Allah madaukakin sarki yana kan hanya madaidaiciya cikin hukunce-hukuncensa da maganganunsa da shari'arsa da kadda kowane lokaci a kowane yanayi. Da haka ana tabbatarwa da Allah sifa ta farin ciki cewa Allah yana yin farin ciki. Saboda wannan hadisin ya tabbatarwa da Allah haka. Fa'ida ta biyu a cikin hadisin shine akwai falala ta tuba idan mutum ya tuba daga zunubi ya koma zuwa ga Allah tabaraka wata'ala to yana sanya Allah farin ciki ba don wala ba shine saboda wannan aikin da kai kaga duk wanda Allah ya farin ciki da aikin sa babu shakka zai samu alkhairai masu yawa daga wajen Allah saboda yayi farin ciki ne sababin aikin sa kaga wannan sakamakon sa shi ma zai faranta masa kuma ya nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana son tuba sosai da sosai shi yasa mu dage wajen tuba da barin laifuffuka da muke aikatawa Allah ta'ala ya taimake mu wajen nisanta malam ya ce wa ana bi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in an karbo hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yarda shi da dukkanin sahabbai baki ɗaya عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مزم الله يشي إن الله تعالى يبسط يده بالليل Allah yana shimfiɗa hannayensa cikin dare liyatuba musi'un nahar saboda masu kurakurai masu laifuffuka da rana su tuba su koma zuwa gare shi Allah yana shimfiɗa hannayensa gare su don su tuba kuma ya karɓi tubansu saboda tsabar tausayin Allah da yake da shi in kai laifi da rana to Allah zai shimfiɗa hannayensa cikin dare don ya tarbe ka don ya karɓi tubanka wannan kowane dare sanda ka tuba Allah zai karɓi tubanka abin nufi ba wani mutum ya je ya ta laifi da rana ba in dare sai ya tuba washe gari ma sai ce ai Allah zai shimfiɗa hannunsa cikin dare sai na tuba daga laifin da nayi da rana sai ya zamanto kawai mutum ya mai da laifi ɗabi'arsa da niyyar cewa ai Allah yana shimfiɗa hannu zai tuba haka ake nufi abin nufi shine Allah yana shimfiɗa hannunsa domin masu tuba da daddare wanda suke yin laifuffuka laifin da suke yi to Allah ya shimfiɗa hannunsa don su tuba da daddare cewa an kai wannan tuban to sai mutum ya kuma samu daidaito ya tabbata akan tubansa ba ana nufin cewa kofa abu ya take kawai ka je ka yi laifi da rana sai ka tuba da daddare duk wanda ya fahimci haka ya zo da wata mummunar fahimta tunda abin da ake nufi daga laifi shine yankewa da barinsa shi ne ba ma'anar tuba haka ana so mutum duk lokacin da ya laifi sai ya tuba kuma da yana daga cikin sharaɗan tuba shine niyya ya ke cewa mutum ya bar laifin kwata-kwata ne zuwa ƙarshen rayuwarsa kamar yadda ya gabata kaga inda haka ne da sai ya zamanto duk lokacin da mutum zai tuba da daddare sai ya tuba daga laifin da ya da rana da niyyar cewa kuma washe gari ma zai ƙara ɗorawa kaga wannan ba tuba yake ya bai zo da sharadin tuba ba ya nuna cewa ba ma tuban yake kaga hadisin sai ya nuna cewa shi kenan abin da ake nufi shine Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda wanda suke laifuffuka da rana su tuba su bar laifuffukan su baki ɗaya shine lokacin da aka sanya musu wato ana nuna maka cewa dare lokacin tuba ne dare lokaci ne na tuba sannan hadisin ba yana nuna cewa mutum ya jinkirta tuba sai da daddare ba abin da a ko yanzu yanzu yanzu take mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah kada ya ce a'a ai sai da daddare Allah yake shimfiɗa hannayensa don ya karɓi tuban masu laifi a'a ba haka yake yana nuna cewa dare lokacin tuba ne kamar yadda kuma zai zo a hadisin cikin hadisin cewa yakan shimfiɗa hannayensa da rana don masu laifi da daddare su tuba kaga kenan me ake nufi ana nufin cewa dare da rana baki ɗaya lokacin tuba ne cewa ko da yaushe kofar tuba a buɗe take ba wani lokaci da aka ware cewa sai wannan lokacin sannan bawa zai tuba ta yadda koda yana so ya tuba sai a ce to sai ka jira lokaci ba kamar lokacin sallah bane a ga yanzu sai ka jira lokacin azhar ba wanda zai ce bari ya sallah azhar haka sai ka jira lokacin magariba da sallah kowace sallah amma shi tuba yaushe ne lokacin sa ko da yaushe lokacin da Allah ya datar da kai kawai tuba da haka hadisin abin da ke nunawa shi ne dare lokacin tuba ne zalla ya ci gaba da cewa wa ya sufu ya da hubin nahar kuma Allah yana shimfiɗa hannayensa da rana li ya tuba musi'ul laili saboda wanda suke munanawa da daddare su tuba su koma zuwa ga Allah hatta ta bulu ash-shamsu min maghribiha sai rana ta bullo daga mahudarta daga mafaɗarta rana tana bullowa ta gabas mu a nan yankin za a waye gari wata rana za ta bullo daga yamma da wanda an ga wannan to Allah madaukakin sarki ya kulle kofar tuba daga nan ba wanda zai kara tuba Allah ya tuba sa tunda alkiyama ta zo dab a lokacin amma har yanzu rana tana bullowa ta gabas ta faɗi ta yamma yau ma ta nan za ta bullo haka ma gobe jibi diddai har izuwa ran da za ta bullo ta yamma da wannan lokacin ya zo shi kenan an kulle gobar tuba hawa muslim muslim ya rawaita hadis da wannan hadisin shi ma dai kamar hadisin da ya gabata yana da fa'idoji a cikinsa shi ma dai fa'idar farko fa'ida ce ta aƙida ta tabbatar wa da Allah tabaraka wa ta'ala sufufinsa da ya siffanta kansa da su wancan hadisin ya tabbatar wa da Allah tabaraka wa ta'ala sifatul farah cewa Allah yana farin ciki wannan hadisin kuma a cikinsa akwai tabbatar wa da Allah sifatul yadaini cewa Allah yana da hannaye wanda sifa ce ta zatinsa Allah yana da hannaye bambancin wannan sifar da sifar da ta gabata ita wancan sifar min sifatil af'al sifa ce ta aiki wato Allah yakan yi farin ciki idan sababin farin cikin ya zo subhanahu wata'ala kuma yakan yi fushi idan sababin fushin ya zo Allah yakan yarda idan sababin yarda ya zo ba wai ko da yaushe Allah madaukakin sarki a cikin wannan farin cikin yake ba a'a sai an samu sababin sa da dalilinsa shi ne tuban bawansa amma wannan sifa ita ta hannaye guda biyu ko da yaushe sifa ce ta zaki dindindin Allah madaukakin sarki isan da zaka siffanta shi subhanahu wa ta'ala da zaka siffanta shi da wannan sifa ta hannaye guda biyu tin fil azal haka har abada Allah tabaraka wa ta'ala yana da wannan sifa haka ma sauran sufofinsa tun fil azal Allah yana da su masu kan tsayu ne lokacin da sababin su ya kuma kuma sifar dariya cewa Allah yana yin dariya sai sababin dariya ya zo Allah sai ya dariya kuma wannan farin ciki kamar yarda kamar fushi wannan su ake cewa sifatul af'al amma wannan irin wannan sifar ta hannaye guda biyu da sifar ji da sifar gani sifar idanuwa guda biyu duka wannan sifa ce ta zaki wadda ko da yaushe Allah yana tare da wannan sifa ta da haka ana so musulmi ya tabbatar wa da Allah kowace irin sifa wanda suke korewa Allah sufofinsa kaga su ma ana kiran su zuwa tuba cewa su tuba su bar wannan mummunar aqida ta korewa Allah tabaraka wa ta'ala sunayen sa da sufofinsa a gidar jahiliya su kuma suna tabbatar wa da Allah sufofinsa fa'ida ta biyu ta hadisin shine ya nuna cewa lokacin tuba yana da yalwa rayuwarka baki ɗaya kaf lokacin tuba ce ko da yaushe kowane lokaci safiya da maraice dare da yini kowane yanayi damuna da rani duk inda kake lokacin da za ka tuba ne ka koma zuwa ga Allah ba a cewa a'a ko kana so ka tuba yanzu ba ka da dama sai lokacin ya zo ko sai wani yanayi ko sai a hannun wani ko da yaushe Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ana so ka tuba ko da yaushe da haka matukar mutuwa ba ta tuba to mutum zai tuba kamar da zai zuwa hadisin gaba idan mutuwa ta zo tuba magana tuba dai mutuwa ta zo rai ya je gargara magana tuba kuma ta kuma ciwo mutum قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين daga Abu Huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yadda kare yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man taba qabla an taqlu ash-shamsu min maghribiha duk wanda ya tuba daga kowane irin laifi babba ko karami shirka da abin da bai kai shirka ba indai mutum ya tuba kafin rana ta bullo daga mafaɗarta, taballahu alaihi, Allah zai karɓi tubansa, in dai ya tubanto Allah zai karɓa, babu shakka, rawahu musulun musulun ya rawaci hadisi. Ma in mutuwa ta zo tuba magana tuba. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن tuba baya kasancewa ga wayanda suke aikata zunubi kuma suke ci gaba da zama a kan zunubi har sai mutuwa ta zo wa mutum sai ce to yanzu zai tuba na lalle ana so mutum ya tuba wato daga laifi ya nisanci tuba kowane lokaci tuba ba shi da wani lokaci da aka iyakance abinda ake so shine bawa ya tuba ko da yaushe malam ya ce wa ana bi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma wa an sahabati ajma'in an karbo hadisi daga Abu Abdurrahman Abdullahi dan Umar Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda shi da mahaifinsa da dukkanin sahabbai ba عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala manzon Allah yace inna Allah yaqbalu tawbatal abd hakika Allah madaukakin sarki yana karɓar tuban bawa malam yugargir matukar bai je gargara shine dab da mutuwa ya kai matakin da shi kenan ransa ya kai makoshi ta yadda ba ma yadda za a yi ya ci gaba da rayuwa an fara tsari ransa har ran ya kai makoshi to duk wanda ya kai wannan matakin a wajen karɓar rai to ba yadda za a kuma ya koma baya magana ta riga ta mutu amma bai mutu ba bai bar duniya ba ko bai je bai je rayuwar barza ba yana iya ganin harkokin duniya da yake barin su zai ta takaici a kan sabon Allah da ya da abubuwa dukiya da ya tara ya barta da ya'ya da babu tarbiyya duk wani abu da ya wasa da ya da ya tozarta a daidai lokacin zai tana dama kuma gashi ya hango barsa rayuwar da zai tunkara nan da shi ne yana tsaka tsaki shi baya nan shi baya nan amma ya sami yana da yaƙini cewa to duniya ko yanzu barin ta zai ba yadda za a yi ci gaba da rayuwar duniya wannan lokacin ne in ya tuba Allah ba zai kula shi su kan ma ya tuba saboda ko ya tuba kai ya tuba duk ɗaya ne tunda duniya dai barin ta zai shi yasa da ya kai wannan matakin Allah ba zai karɓi tubansa ko da ya ce ya tuban Allah ba zai karɓi tubansa tunda mutuwa ta zo mutum ya kai gargara rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan ba mu tirmidhi ya rawaita hadisin kuma ya ce hadisi ne hasan wanda albani yana cewa hadisin hadisi ne mai rauni amma dai kamar yadda ya gabata cewa hadisan da mali yake kawo a littafin ko da ba wasu hadisan ba su inganta ba to suna shiga ƙarƙashin asali wanda ke nuna haka inda waccan aya da ta gabata wa laisa tauba tana goyon bayan hadisi Allah ya ce hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana sai mutuwa ta zo sai mutum ya ce to na tuba kaga hadisin shine abin da ya faɗa ne cewa idan mutuwa ta zo ta yadda mutum ya tabbatar da zai mutu sai kuma ya ce to ya tuba wannan aya tana yin shaida ga wannan hadisi da aka hadisin ko da wasu daga cikin malamai suna raunata hadisin kamar albani Allah tabaraka wa ta'ala ya cikin bijidansa amma nawawi shi a wajensa hadisi ne tabbatacce tunda ya gabata cewa ba zai kawo hadisi ba a wannan littafi nasa sai hadisin da ya inganta shi a wajensa da haka hadisin ko ya inganta ko bai inganta ba waccan aya tana yin shaida ga hadisin cewa lallai ne mutum ya tuba kafin mutuwa ta zo masa idan mutum ya bari sai da mutuwa ta zo to zai nemi abubuwa da yawa daga wajen Allah madaukakin sarki amma Allah ba zai amsa masa ba zai nemi Allah ya bashi dama ya jinkirta masa ya ciyar je ya koma baya ya ciyar da dukiyarsa shi ma dai Allah madaukakin sarki ba zai saurare shi mutum baya baya ayyukan alkhairi baya taimako baya ciyarwa ga dukiya ya tara ya taskance sai mutuwa ta zo sai ya fatan cewa Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa ya dan ba shi lokacin da zai ciyar ko ya zamanto daga cikin mutanen kirki ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها haka mutum yanzu ne zai gabatar da ayyukan alkhairi yanzu ne mutum zai yi aiki a rayuwarsa ba duk wanda ya sakaci babu shakka mutum zai tozarta abubuwa mafi tsada a cikin rayuwarsa Allah ta'ala ya zatar da mu daga hanzarta tuba da gaggauta tuba haka wannan hadisin shi ma ya nuna mana cewa wato tuba yana da lokaci lokacin ya kubuce ya wuce to mutum ya yi asara qala rahimahullahu ta'ala wa an zir ibn hubaysh qala ataytu safwan ibn asad رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أسأله عن المسح على الخفين zai yake cewa na ji wajen safuwa ibn asal zan tambaye shi game da shafa akan kofi kana ma ja abika ya zai safuwa ne ce me ya ka me ya zo da kai ya kai zai qultu ibtigha al ilmi sai na ce ai neman ilimi ne ya kawo ba abin da yasa na fito na baro gida na taho nan sai neman ilimi karatu kawai da su faƙala sai yake cewa innal mala'ikata tabaru ajini hata hali talibin ilmi hakika mala'iku suna shimfiɗa fukafukansu a ƙasa ga ɗalibin ilimi riban bima ya kulu saboda yarda da abin da yake nema fa qultu sai nake cewa da shi innahu qad hakka fi sadri to ya darsa a cikin zuciyata na samu shakka fil masi al masi al masu ala al khuffaini ba'da al gha'ibi wal bawl game da abin da ya shafi shafa a kan kufi bayan bayan gida da fitsari in mutum ya bayan gida ko ya fitsari shi ya yi shafa a kan kufi ko ya abin yake na samu ƙaiƙayi game da haka wa kun tamra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai kana daga cikin sahabbai haka akwai ilimi wajenka fajitu as'aluka shi yasa na zo nake tambayar ka hal sami'tahu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi dhalika shay'an shin ka ji annabi alaihi salatu wassalam yana ambaton wani abu daga sha'anin shafa kan kufi qala na'am kana ya'muruna idza kunna safran aw musafiri manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kasance yana umartar mu idan muna halin tafiya sai zo da shakka safran aw musafiri na duka ma'anar su Allah man zai akhifafana thalathata ayyamin wa layali yahuna cewa kan mu shiri hukumu tsawon kwanaki uku illa min janabatin sai dai in janaba sai ta same mu to shine za a cire ayi wanka walakin lakin min qa'ifin wa bawlin wa naw sai dai ba za mu shiri ba daga bayan gida da fitsari da bacci in kai bayan gida kawai sai dai kai laka shafa akan kofinka haka ma in kai fitsari ko kai bacci wanda ake cirewa shine idan janaba ta samu mutum to zai yi wanka zai ce kaga amsa nan ya samu cewa an kai bayan gida ko fitsari to ba za ka cire kofinka ba za ka bar shi a jikinka sai ka yi tsarki ka yi alula sai ka yi shafa a kai haka ma safa da sauransu ba ƙultu sai nake cewa da shi hal sami itahu ya zukuru fil hawa shay'an shin ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ambaton wani abu game da su shine ya zamanto mutum yana son wani abu na alkhairi ko yana san wasu mutane? Ƙada, na'am, safuwa ne yake cewa na'am na ji shi, kunna ma a Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama fi safar, mun kasance tare da annabi sallallahu Alaihi wasallama halin tafiya, ta bayyana na hannu inda muna tare da shi ibdana a arabiyun, ibna dahu a arabiyun bi sautin lahu jahwariyin. sai wani mutumin ƙauye ya kira shi ya ɗaga murya ya muhammadu an ɗaga murya yake kiransa ya muhammad in ce sautin jahwari shi ne sautin adi wato ya ɗaga murya yana kiran manzon Allah tun daga nesa fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nahwan min sautihi haru sai manzo Allah ya bashi amsa gwargwadon sautinsa cewa ga muna wa qultu lahu waihak safuwa da yake cewa sai na ce wannan mutumin kawai kai can ka ugbud min sautika fa innaka indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kai kasa da muryarka saboda kana ka wajen manzon Allah ba da da murya a wajen su wa qad nuhita an hada an hane ka game da haka qala wallahi la aqdu sai ce wallahi ba zan yi kasa da muryata ba haka mutanen kauye suke qala al-arabiyyu wannan mutumin ƙauyen sai ya ce almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihi shine tambayar da yake wa manzon Allah cewa mutum ne yake son wasu mutane amma bai riske su ba amma kuma yana son su sai dai sun kere shi maqalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati mutum yana tare da wanda yake so a ran alkiyama daga wanda yake son manzon Allah da sahabbansa da mutanen kirki na gari to zai kasance tare da su a ran alkiyama haka ma wanda yake son fasikai da yahudawa da nasara sawa'un yan banni ko yan waka yan raye-raye da sauransu shi ma yana tare da su a ran alkiyama wanda kake so kana tare da shi amma zala yuhaddithuna zan Allah bai gushi ba yana ta zantar da mu hatta da kara baban min al-maghrib siratu ardihi aw yasiru ar-rakibu fi ardihi 40 aw 70 am zala bai gushi ba yana ta zantar da mu hadisi yana ta karantar da mu hadisi yana ta karantar da mu har sai da ya ambata mana wata kofa cewa fadinta ko kuma mai tafiya akan abin hawa zai tafiya a fadinta tsawon shekara arba'in ko shekara saba'in kafin ya tike zuwa ta. in ka fara daga farkon ƙofar kafin ka ji ɗaya tsaginta sai ka yi tafiya shekara arba'in ko saba'in ka ƙofa ce mai yalwa faɗin gaske ƙala sufiyanu sai sufiyanu yake faɗa cikin marawaita ahadu ruwati ɗaya daga cikin marawaita ƙila ƙibala shami wannan kofa tana bangaren sham khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard Allah ya halice ta ne taran da ya halice samai da kasai wannan kofa maftuhan lit-taubati an bude ta saboda tuba daga yawan mutane za su shiga ta cikin ta inda in ka fara daga farkonta farkonta har kafin ka je ɗaya tsari ka duba dai abin da yake kofa dudu baya kun kafa hudu zuwa kafa ko taku biyu ne taku ɗaya ne ba daga farko zuwa ƙarshe amma wannan kofar mutum yana kan abun hawa in ya kama tafiya daga farko kafin ya je ɗaya tsari sai ya yi tafiya shekara arba'in mafi karanci ko shekara saba'in kaga tana da faɗin gaske duk masu tuba kowa zai shi kowa in za a tuba duka duk ta isa mutane shi ta isa la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu minhu ba za a kulle kofar ba har sai rana ta bullo ta wannan kofar kofa ce mai girma ta tuba a ga ya nuna cewa tuba kofarsa tana buɗe matuƙar bawa ya tuba to Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa dai mutum ya tuba Allah zai karɓi tubansa da haka wayannan hadisai suna nuna cewa tuba wato Allah madaukakin sarki yana son tuba sosai wanda wannan hadisin a cikinsa akwai fa'idoji masu tarin yawa shi ma a cikinsa wanda akwai bayanin falalar neman ilimi da alkhairin ɗalibin ilimi sannan mun ji matsalar shafa akan kufi cewa mutum yakan yi shafa akan kufi matafiyi zai yi kwana uku yana shafa akan kufi wanda yake zaune a gida kuma yadda ya zo a hadisin aji da sauransu zai yi kwana ɗaya shine dare da yini yana shafa akan kufi awa ashirin da hudu yana shafa akan kufi daga nan sai ya cire sai ya wanke kafarsa in yana so sai ya ƙara maiwa sai ya ci gaba da shafa akan haka matafi shi ma zai yi awa saba'in da biyu yana shafa akan kofi kwana uku shi ma in yi lokacin ya cika sai ya cire sai ya wanke kafarsa in yana so sai ya ƙara ci gaba da shafa akai haka hadisin ya nuna cewa wanda kake so kana tare da shi shi yasa wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya to yana tare da annabi alaihi salatu wassalam wanda yake son sahabbansa yana tare da su sannan a cikin hadisin akwai abin da ya sa malam ya kawo hadisin domin su shine akwai bayanin tuba cewa ko da yaushe bayan da tuba Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tuban su kofar tuba tana bude ba za a kulle ta ba a sai lokacin da rana ta bullo daga yamma zarar rana ta bullo daga yamma to an kulle kofar tuba shine babu tuba daga kowane irin laifi daga laifin kafirci zuwa ƙasa da shi rana ta bullo daga yamma to wanda yake kan shirka ba magana ya tuba ya daina shirka zai mutu ne akan shirkarsa an kulla uba wanda yake saban Allah mashayin giya shi ma an kulle kofa ba magana tuba daga shan giya duk laifin da ya da mutum yake amma yanzu kafin rana ta bullo daga nan to kowa yana da damar da zai tuba wannan al'umma bai ɗaya ke kada mutum ya rubi cewa kafin ta bullo zai tuba akwai lokaci da aka iyakanta wa bawa shi kuma nasa shi kadai ko ba ta bullo ba ranar in mutum ya kai matakin Allah ba zai karɓi tubansa ba shine hadisin da ya gabata lokacin da mutuwa ta zo mutum ransa ya je gargara kaga ai lokacin ranar ba ta bullo ba ko yanzu bawa zai mutu a ce wanda zai mutu yau kuma yana kan wani laifi to in dai mutuwar bata zo ba an fara karɓar ransa wanda zai mutu da yamma a yanzu zai iya tuba yanzu da safi kuma Allah ya karɓi tubansa kuma a shafe masa laifuffuka ko bayan juma'a mutum zai mutu kai wanda zai mutu karfe takwas ma yanzu in dai lafiya yake lokacin mutuwar bai zo ba zai iya tuba yanzu take Allah ya karɓi tubansa amma idan mutuwa ta zo aka fara karɓar rai har rai ya je makoshi to shikenan shi ma a haƙƙinsa iya shi kadai an kulle masa ƙofar tuba shi ba shi da damar da zai tuba shi yasa kaga ashe akwai hatsari ke mutuwa tana iya zuwa kwatsam shi yasa ko da yaushe mutum ya zama to cikin tuba da komawa zuwa ga Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu daga tuba da dukkanin laifuffukan mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana Allah ya yafe mana dukkanin zunubanmu da kurakuranmu Allah ta'ala ya samu daga cikin masu tuba tuba na gaskiya ingantaccen tuba wanda Allah yake karba kuma ya amfani ma'abutansa Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe musu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Thank you.